بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا سافير لهدي wani shine shidda ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da 18 ga watan ifar miladiya shekara 2021 zama fara karatu na littafin al'aqaidatu tahawiyya wallafar al'imam abu ja'far na tahawi rahmatullahi alaihi imam tahawi rasoshi 300 ne da 21 ubangiji Allah ya gafarta mishi darussan insha Allah za mu yi su ne karkashin wannan cibiya ta mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya Katsina wanda darussan da za a ɗauke su musamman ga ɗalibai na ajin faslu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alai wanda suna daga cikin darussan da suke a kai a yanzu to don haka insha Allah za mu ɗauki littafin a takaice wanda zai zama karatun a cikin minti ashirin insha Allah ba zai gota ba ko da ya gota din to insha Allah zai zamo kaɗan ne haka za mu ci gaba ɗaukar su minti ashirin ashirin insha Allah to yau wannan shine darasin mu na farko kenan darasi na ɗaya a cikin wannan jeren giya wanda insha Allah kamun mu shiga a cikin littafin za mu yi tarjamar wane ne al-imamu abu ja'far al-tahawi rahmatullahi alai za mu da a takaice wannan malamin wani ne to na farko sai mu ce sunan shi abu ja'far muhammad ibnu salama ibnu salama ibnu abdulmalik ibnu salama ibnu sulaim ibnu sulaiman al-tahawi wannan shi ne wato tarjama shi kenan sunan shi al-imamul hafiz ahmad ibnu muhammad ibnu salama ibnu salama ibnu abdulmalik al-azdi alhajiri almisri al-tahawi suna cewa nisba ce zuwa ga alkarya daga cikin alkaryu na sa'id misra al'imam al-tahawi allah ya gafarta mashi an haife shi a shekara ta 238 ko 239 wanda ya rasu a hijira 321 a shekarar da aka haifi al'imamu abu abdullah hakimun ne saburi ya rasu a 405 sai a lissafin miladiya an haife shi ne 852 rasu shi kuma 933 mamu tahawi ya taso ne a gidan da an san wannan gida da salahantaka gidan albarka ne mahaifinsa malami ne haka yan tahawi ya ci gaba da karatu yana bin malamai yana koyon ilimi ya ringa bin su domin ya ga ya tara abin da Allah ya hore masu na ilimi bai kasa a gwiwa ba ya tara ɗimbin malamai wanda ake cewa ma sun kai wajen ɗari uku ya yi tafiye-tafiye a wajen neman ilimi kuma ya koyi karatu ɗin a wajen manya-manyan mahaddata manya-manyan malamai wanda insha Allah za mu ji wasu daga cikinsu daga cikin manya-manyan malaman shi akwai irin su sheikh harun bin sa'id rahimahullah irin su abdulgani ibn rafa'a rahimahullah akwai irin su yunus ibn abdul a'la rahimahullah kamar da imam zahabi ya kawo su a cikin siyaru a alamin nubala haka yana da manya-manyan ɗalibai wanda suka yi karatu a wajen wannan malami irin su Ahmad bin Ibrahim ibn Hamad wato alkalin Misr kenan wanda rasu shi 329 akwai irin su Ahmad ibn Muhammad ibn Mansur akwai su ibn Yunus shine Abdurrahman ibn Ahmad ibn Yunus wanda malamin mu'arrikh ne malamin tarihi ne rasu shi 347 akwai Suleiman bin Ahmad al-Tabarani wanda rasuwarsa 360 akwai Ibn Adi al-Jurjani mai littafin al-Kamil wanda rasuwar shi 365 rahmatullahi al-jami wannan suna daga cikin almajiran shi waɗanda su ma manya-manyan malamai ne da suka yi karatu ga shi wannan babban malami al'imamu abu ja'far al-tahawi rahmatullahi alai imam al-tahawi yana da mu'allafatu da ya rubuta akwai musannafat da imam al-tahawi ya rubuta wanda wato duniya ta musulunci tana cin gajiyarsu kamar da manya-manyan malamai suka yi mai shida da cewar ahalus sunna ne malami ne na Allah wanda daga cikin musannafatu na shi akwai littafin ikhtilaful ulama wanda littafi ne mai yawan gaske bayan akwai littafin sa na kitabu tarih akwai littafin sa na al-mukhtasar fil furu' akwai littafin al-fara'id har iya akwai ahkamul qur'an nashi ga sharhu ma'anil athar ga su sharhu mushkil athar ga littafin shi na garib Mahau yana da rubuce-rubuce a fannuka da dama na haka dama zahabi ke cewa wa barza fi ilmin hadithi wa fil fiqhi dama yayi fice dama goni ne ga ilimin hadithi da kuma ilimin fiqhu to dan ya wadannan rubuce-rubucen ba abin mamaki bane dama masani da kuma gogagge ne a cikin harkar imamu tahawi akwai yabo da malamai suka yi mashi manya-manyan malamai da suka amsa sunansu a malamai sun yi yabo ga wannan babban malami da ake cewa abu ja'afar at-tahawi daga cikinsu akwai ibn al-jauzi rahimahullah ya yi yabo ga imam at-tahawi inda yake cewa al-imam al-allama al-hafiz al-kabir wato babban malami ne wanda babban hafizi ne wanda ba na wasa ba haka ibn al-afir ya yi yabo ga imam tahawi inda yake cewa kana wato yake cewa imamun ne kuma faƙihun ne min al-hanafiyina yace thiqatun thabtun yake cewa jagora ne faƙihi ne daga mazhabata hanafiya thiqa ne thabt haka ibnu tagri bardi yake cewa shi ma imamu asrihi bila mudafa في الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام والنحو وصنف المصنفات ما الطحاوي wato gogaggen malami ne a zamanin shi wanda ya goge ya san fiƙihu hadithi ikhtilafin na malamai da hukunce-hukunce na hau na da musannafatu masu amfani masu nagarta kamar da muka ji littafinsa na sharhu ma'anil athar da mushkil athar ahkamul qur'an sunanu ash-shafi'i ikhtilaful ulama da sauransu kamar da muka ji su har yau akwai shi ibn yunus da muka yi magana wanda rasulsa ɗari uku da arba'in da bakwai yake cewa kan tahawiyu thiqatan thabtan mamu tahawi thiqatun kan tahawiyu thiqatan thabtan faqihan aqilan haka ibn yunus yake siffanta shi haka al'imamu ibn kathir rahimahullah yake cewa huwa ahadu thiqatil athbat wal huffazil jahabidha walahu musannafatun adida wa ghazira wa ghaziratul fawaid rahimahullah wato da musannafat masu yawa masu amfani masu fa'idoji mai yawa Allah ya gafarta mashi haka al'imamu al-zahabi yake wato yabo ga imam tahawi a cikin siyaru a alamin nubala inda imam tahawi al-zahabi yake cewa al-faqihu al-muhaddith al-hafiz ahad al-a'lami wa kana thiqatan thabtan faqihan aqilan haka zahabi yake siffanta shi a cikin siyar kamar yadda muka ji rasuwar imamu al-tahawi a shekara ta ɗari uku ne da ashirin da ɗaya muka ce a shekarar da aka haifi abu abdullahi hakim wanda a lissafi na miladiya kuma rasuwarsa ɗari tara da talatin da uku kamar da ibn yunus rahimahullah yake faɗa cewar imamu tahawi ya rasu ne a dare na alhamis a watan dulqa'ada a watan zulkada santa ihda wa ishirina wa thalathu mi'a bi misra to shekara ɗari uku da ashirin da ɗaya ne a misra dangane da mazan inda za a samu tarjama labarin da bayanai akan al'imamu tahawi a zan ambace su a takaice akwai littafin alwafi fil wafayat na as-safadi rahimahullah akwai littafin siyaru a alamin nubala na al'imamu alhafiz al-mu'arrikh al-zahabi rahmatullahi alai akwai littafin albidayatu wan nihaya na alhafiz ibnu kathir rahimahullah duka wannan a takaice za mu samu bayanai game da tarjama ta al'imamu abu ja'afar ne tahawi Allah ya gafarta mushi to sai bayani akan littafin nan da za mu karanta na al'aqidatu at-tahawiyya wanda littafin sunan shi shine bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a wanda littafin al'aqidatu tahawiyya littafi ne mai kyawun gaske da yake kunshe da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a aƙida ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai da haka littafi ne da yake mai tarin albarka wanda malamai sun yi yabo sosai ga littafin saboda abin da yake ɗauke da shi na bayyana tauhidi da aƙidu da aka samu daga as-salafus salih za mu ga littafin yana ɗauke da nambobi namba namba namba namba na su gaɓoɓi waɗanda suke a ciki wanda kusan akwai don maka ƙilga su gaɓoɓin akwai gaɓa kusan ɗari da biyar kenan tun daga gaɓa ta farko da ya sa ma namba 1 yake cewa na ƙulu fi tauhidin lahi mu'taqidina bi tawfiqin lahi inna allaha wahidun la sharika la zuwa gaba ta ɗari da biyar da ke cewa fahaza dinuna wa atiqaduna zahiran wa batinan wa nahnu bura'a'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu wa nas'alu Allah ta'ala an yuthabbitana 'ala al-imani wa yakhtima lana bihi wa ya'simana min al-ahwa'i al-mukhtalifa wal ara'i al-mutafarriqa والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم wadanda shi ne a ƙarshe haka ke bin su wato gaba gaba gaba gaba yana bayani a kai wa nahnu minhum bura'a wa hum indana dalalun wa ardiya wa billahi al-ismatu wat tawfiq to haka ya bi malamai sun yi buga littafin nan na al'aqidatu at-tahawiyya wanda haka ya fi shahara amma muka ce sunan nashi shine bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a as-subki rahimahullah yana faɗa game da littafin nan na al'aqidatu at-tahawiyya cewa jumhurul madhahibi al-arba'a ala al-haqq wato jumhurin mazhabobin nan guda hudu al-haqqi yuqirruna aqidati tahawi wato suna tabbatar da aqida ta al-imamu Abu Ja'far na tahawi imamu Abu Hanifa wanda da su a shekara 150 rahimahullah haka imamu Malik bin Anas mai rasuwa 179 da al-imamu Ash-Shafi'i mai rasuwa 204 da imamu Ahmad bin Hanbal mai rasuwa 241 gabaki ɗayan su yuqirruna aqida aqidata at-tahawi suna tabbatar da aqida ta al-imamu Abu Ja'far at-Tahawi allati talaqqaha al-ulama wanda wanda ya samu ya koya daga hannun malamai salafan wa khalafan bil qabul wanda malamai salafu da khalafu duka sun karbi wannan aqida da karbi Allah ya saka musu da alkhairi da haka littafin al-aqidatu at-tahawiyya malamai sun yabo littafi ne mai tarin albarka da zamu ji madara tsantsagoran aqidar magabata na kwarai asalafu sale Allah muke roƙo ya taimake mu mu fara karatun lafiya mu gaba lafiya sannan kuma Allah ya azurta mu da faɗin abin da yake daidai Allah ya taimake mu kuma wajen yin aiki da abin da za mu karanta mu ji mu karanta mu fahimta sannan mu aiki da abin da za mu ji ana ya kamata mu dakata saboda mun takaita wannan mukaddima kamar da dama muka ji to idan muka zo darasi na farko sai mu faɗa kai tsaye kenan a cikin shi matanin sai mu dakata a ita iya wannan mukaddima idan Allah ya kama darasi na gaba sai mu ci gaba daga farko kenan idan Allah ya fa muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah